الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل عتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله أكبر Allah a yi haƙuri baiwa da shigowa ko isuwa nan ba don haka za mu gabatar da ciyaman ya iso? to bismillah
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا وإياكم من النار أما بعد ‘yan uwa musulmai da muka haɗu a wannan babban mimbari na wannan ƙungiya ta jama'a ta izalatul bid'a da kamusin sunna ta ƙasa baki ɗaya a cikin wannan babban birnin jiha wato babban birni na wannan jihar Kano ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma wana matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan dare wato daren lahadi bayan wuni na asabar asabar sha tara kenan ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha shida miladiyya alhamdulillah ina ƙara godiya ga shugabanninmu na wannan ƙungiya ta jama'a ta izalatul bida wa iqamatu sunna wato daga farko shugaba a Sheikh Abdullahi Balalo hafizahullah da yan majalisar sa sannan da wannan kwamiti wakil kwamiti wanda babban malamin mu a Sheikh Abubakar Abdullahi Giro hafizahullah yake jagoranta wanda an gabatar da ni in yi kaina nasiha da ‘yan uwa musulmai a cikin wannan lokaci a kuma cikin wannan dare a kuma cikin wannan babban birni na jihar tamu ta Kano. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ni da kyakkyawan bayani bisa ga kyakkyawar fahimta da ikhlasi kuma ya azurta mu da fahimta mai kyau da aiki mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka haɗu lafiya Allah ka samu gama lafiya mu tashi lafiya. Allah ya sa abin da duk za a faɗa a wannan wuri ya zama alkhairi ga wannan ƙasa ta baki ɗaya da sauran musulman duniya baki ɗaya. To da yake zan share fage ne, zan so in share fage da wata tsaraba daga wani littafi na babban malami na musulunci Sheikhul Islam As-Sabir wa huwa ɗalibun da Sheikhul Islam bin Taymiyyah hafizahumullah wato a Sheikh Abubakar Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ya da wani littafi da ya ambace shi alfawa'id wa ni'mal fawa'id wato ya san ya mai suna fa'idoji wannan littafi ya tara fa'idoji masu yawa wanda ina makaina nasiha da yan uwa ɗalibai mu karanta wannan littafi kun mu karantar da yan uwa domin su fa'idanta daga ciki ya karantar da mu maratibu taqwa maratibu at-taqwa kamar yadda muka saba a cikin aqida muna karanta maratibul islam talata al islam wal iman wal ihsan sai gashi a wannan littafi malam ya ƙara mana wata fa'ida cewa kamar yadda muka san musulunci na da matakai guda uku wato addinin musulunci na da matakai guda uku musulunci da imani da ihsan to ita ma taqwa wadda take ita ce jigo a cikin rayuwar imani ita ce jigo a rayuwar tamu ta musulunci ita ce jigo a rayuwa ta ihsani tana da matakai guda uku yace maratibut taqwa salasa al martabatu al ula حماية القلب والجوارح عن المآثم والمحرمات المرتبة الثانية حماية القلب والجوارح عن المكروهات والمرتبة الثالثة وهي الأخيرة حماية القلب والجوارح عن الفضول وما لا يعني muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wato matakan takawa tsoron Allah matakai guda uku ne na farko tsare zuciya daga ubuwa daga ayyukan zunubi da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a cikin shari'arsa ta musulunci idan mutum ya kare zuciyarsa daga duk wani tunani wanda yake haramtacce ya kare gaɓuɓuwansa daga duk wani aiki na zunubi haramtacce to wannan ya samu matakin tsoron Allah na ɗaya kenan Allah ka azurta mu da shi wannan takawa ta samu karɓuwa da jinjinawa da shelantawa a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta mabudi daga dukkan matsala Allah ya ce a cikin suratul anfal يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أقول أن فكي إيماني إن تتقوا الله إذا كنت تورا الله يجعل لكم فرقانا زي سيامك مفتا زي سيامك يا إيوادك دكا مثلا zai fitar da ku daga dukkan rikici zai gyara muku tattalin arziki zai gyara muku hanyoyin samun abinci zai gyara muku hanyoyin addininku ku zama masu aƙida ingantacciya zai gyara muku hanyar ibada ku zama masu ibada karɓaɓɓiya zai gyara muku hanyar mu'amala ku zama masu mu'amala ingantacciya wa yukaffira ankum sayyi'atikum sannan ويغفر لكم ذنوبكم نعم يكن كان يمكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم كما شي الله ما ابوcin falala ne falala wanda take mai girma saboda haka wannan takawa tana da fa'idoji masu yawa amma sai ka samu wannan mataki na farko shine ka tsare zuciyarka da gaɓoɓinka daga dukkan ayyukan zunubi ayyukan zunubi suna da yawa ayyukan haram suna da yawa ba ma iya lissafe su a cikin lokaci amma dai na farko akwai shirka mataki na biyu akwai bid'a mataki na uku akwai sauran ayyuka na zunubi wanda suke alfasha ma zahara minha wa ma fata don haka mutum ya kokari ya nisanci shirka ya samu mataki na farko ya yi kokari ya tabbatar da ya nisanci bid'a a cikin ibadar sai ya zan babu bid'a tana tafiya bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda ya karantar da sahabbansa yadda suka karba suka karantar da na bayan su ya kasance mu'amalarsa akwai gaskiya akwai amana akwai adalci akwai takatsantsan akwai nisanta haram akwai tsayawa ga halal ko da daɗi ko babu daɗi mutum ya tsaya ga halal kada ya yarda ya fada a cikin haram domin yana so ya ji daɗi ko yana so ya samu babban gida ko ya samu wata mota mai ta alfarma ko ya samu wata yawari wata yan alfarma ko yana so ya tara wani jin daɗi na rayuwar duniya ya yi haƙuri da abin da Allah ya halatta mashi ya nisanci abin da Allah ya haramta mashi da haka zai samu martaba ta ɗaya ta taƙawa a cikin rayuwarsa ta duniya martaba ta biyu shine tsare gaɓoɓi daga abubuwan da suke makaruhai menene makaruh مقرون شيني ما لا يعاقب على فعله ولكنه يثاب على تركه abinda ba a yin azaba ga aikata shi amma kuma idan aka bar shi za a samu lada wato duk kasancewa abinda yake babu nasi karara wanda ya haramta shi amma dai akwai kyama daga mai shari'a sallallahu alaihi wasallam akwai kuma hani wanda yake da ƙaidi tare da rashin tabbataccen haramci wannan makaruhi idan ka nisance shi ka samu mataki na biyu a cikin takawa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mataki na uku na takawa shine wato mutum ya yi ƙoƙari ya wanke zuciyarsa ya wanke gaɓoɓinsa anil hudud wa ma la ya'ni daga duk wani abin da bai da amfani wanda ya wuce ƙa'ida wanda ya wuce amfaninsa ma'ana a nan abu ne yake halal shari'a ta halatta shi shari'a ta halatta shi amma kuma ka samu abin da kake bukata to abin da ya wuce bukatanka wannan shi ake ce mafudul abin da bai da amfani a gare ka ana samun fudul a wajen cin abinci ana samun fudul a wajen sutura ana iya samun fudul a wajen aure ana iya samun fudul a duk wani abu na mu'amala ta rayuwa da muke yi misali idan ka zo cin abinci ka ci abin da zai raba ka da yunwa ka samu lafiyar jiki ka samu ingancin rayuwarka bayan ka koshi duk abin da za ka ƙara ci wannan malamai suna kiran shi fudul idan ka zo shan ruwa ka sha abin da ya raba ka da kishi ka samu abin da ya wadatar da kai abin da za a ƙara ko don daɗin ruwan ko don sanyinsu wannan fudul ne idan za ka yi aure ka aure abin da kake bukata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ko fankihu ma taba lakum min nisa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Allah subhanahu wataala ya ce ku aure abin da ya muku daɗi ya kwantar da hankalinku kuke da bukata a gare shi na mata ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu idan bukatar ka da aure ɗaya ce ba ka da buƙatar biyu to ta biyun ta zama fudul idan buƙatar ka da aure biyu ne ba ka da buƙatar ta uku ta uku ta zama fudul idan buƙatar ka da aure uku ne ta hudu ta zama me ita ma ta zama fudul ta zama ƙari ƙarin da bai da amfani a gare ka ko ta hanyar tattalin arzikinka ko ta hanyar iya biya maka buƙata ko ta hanyar ba da tarbiyya ko ta hanyar duk wata hanyoyi da shari'a nauyi da shari'a ta ɗora maka a wajen riƙon iyali idan ka samu abin da yake shine bukatan ka abin da ya wuce nan shine fudul haka wajen sutura haka wajen gine-gine haka wajen duk wata mu'amala ta rayuwa ka tsaya abin da kake bukata abin da zai maka amfani abin da zai amfane ka ko ya amfani addinin ka abin da ya wuce nan ko da halas ne ya zama fudul idan ka nisance shi ka haƙura da shi wannan sai ya kasance ka samu mataki na uku na takawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin suratul baqara sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam me za su ciyar yas'alunaka ma za yunfiqun
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله أكبر بارك الله فيك أما آية سنة تنقى بابا ونبتي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو na'am yayi barakallahu fikum Allah yake wa yasalunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka menene za su bayar ciyarwa sadaka da Allah yake kira a ciyar a ciyar ayi sadaka ayi taimako ayi aiki alkhairi menene ya kamata su bayar Allah yake kul ka ce al'afu abin da ya saura bayan bukatar ka abin da ya saura ka taimaka ma addini ka taimaka ma mutanen addini ka taimaka ma talakawa ka taimaka ma dangi ka taimaka ma makauta ka taimaka ma duk wanda suke ma'abuta bukata kaga abin da ake so ka yi da alfadl kenan da al'afu din kenan ba ka rike shi ba ba ka ta kai je kai ta wahala da bata lokaci akan shi ba yan uwa wayannan su ne abinda malam shekul islam bin qayyim ya gaya mana na maratibu taqwa wato an gabubuwa daga ayyukan haram shine mataki na daya yace fa'idar wannan wannan yufsibuka alhayat shi zai baka rayuwa ingantacciya a cikin addini zai baka rayuwa ingantacciya a cikin aqida zai baka rayuwa ingantacciya a cikin ibada zai baka rayuwa ingantacciya a cikin mu'amala domin yana yiwa mutum ya kasance gashi an halice shi an ba shi rayuwa an haife shi amma ya zo rayuwar ta salwanta sai a ce masa ne ya zama ne ya zama matacce ko idan rai ya fita mutum ya zama gawa ya zama matacce kenan to menene zai tabbatar da a ce mishi mai rai yanzu akwai rayuwa a cikin gangan jikinsa to ita ta kawa din nan a martaba ta daya wadda ta raba ka da shirka da bid'a da sauran ayyukan haram ita ke ba ka rayuwa ka zama a cikin musulunci a cikin addini a cikin aƙida kana da rayuwa kai ba matacce bane shi mataki na biyu idan ka nisanci makaruhai bayan ka nisanci haram shi zai baka as-sihha wal quwwa shi zai baka lafiya da ƙarfi da me yana yiwa mutum ya kasance a rayuwarsa ga rayuwa ba matacce bane amma jiki ba lafiya jiki ba ƙarfi saboda haka ba zai iya aikata wasu abubuwa ba ba zai iya kare kanshi ga wasu abubuwa ba saboda haka wanda ya zurfafa ya runtuma a cikin makaruhai ƙananan zunubai yana ganin ai wannan makaruhi ne saboda haka ai ba matsala ai ta yi idan kai ta yi kai ta yi sai su mai da kai mara lafiya a cikin imani su mai da kai mara lafiya a cikin aƙida sai ga zan kana da rai amma baka da lafiya kana da rai amma baka da ƙarfi yace na uku idan ka nisanci wato ka samu martaba ta uku a cikin takawa ka samu nisantar duk abubuwan da suke ba su da amfani ka tsaya ga barki wato iyakar bukatar ka a cikin rayuwa wannan shine zai ba ku farin ciki yuksibaka al-surur wal bahja wal nashwa shi zai baka farin ciki ya baka wato walwala da nishadi domin yana yi wa mutum a rayuwarsa ga rai ga lafiya ga ƙarfi amma bakin ciki ya yawa rashin farin ciki damuwa da rashin nishaɗi ya ce to idan ka yi wannan mataki na uku sai ya haɗa maka farin ciki da walwala da nishaɗi a cikin rayuwa sai ka kasance ga rayuwa ga ƙarfi ga lafiya ga farin ciki ga nishaɗi wa'annan kenan idan muka haɗa su sun tabbatar mana cikakkiyar takawa sai mu tabbata a cikin imani a cikin rayuwa muna da lafiya muna da ƙarfi muna da kuma farin ciki a duniya da lahira shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah subhanahu wataala ka azata mu da takawa a cikin matakanta guda uku mu kasance muna da rayuwa a cikin addini ba matattu muke ba muna da ƙarfi da lafiya ba raunana muke ba yanzu muna da farin ciki da nishadi ba muna yan baya baya a cikin wannan rayuwa ta addini ba ana nuna min lokaci yayi da fatan abin da daidai ne Allah ya azurta mu da amfani da shi in na samu wannan samu kuskure Allah ya sa wato ya mantar da ni ya mantar da yan uwa barakallahu li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Aliyu Muhammad Adarawa daga Kwantagoro jihar Niger Allah ya saka ma da alkhairi